أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إن شاء الله قرأتنا ما شيء ما ذا تشجبا مقارن تفودا قصيدة قدا ديني كافرنا شو برايم باين يا كارس ونن باين mun gama da wannan kasida ta ya rabbana salli ala ta shi badda bin sidin al-alawi to sai shi ya kawo waɗannan baitocin tun daga nan gurin har ƙarshen wannan littafin duka baitocin da shi ibrahim ne yace bijahihim ila bijahihim ya ilahi igfir lana jimiha wasma li qari'iha walillazi hadaru yace bijahihim ya Allah albarkacin su waɗanda an kawo baitocin nasu na tun daga kan Abbas har zuwa nan ya ilahi ya ubangiji na igfir lina zimiha Allah ka gafarta wanda ya tsara wannan kasidu wasmah li qari'iha kuma ka yafe wa duk wanda ya karanta su ma Allah ka yafe masa laifukansa walillazi hadara da wanda ake karanta su ma yazo gure shi ma Allah ka gafarta masa wa ammahum bika fi lutfi wa fihim wa ammuhu wa ummuhum ya Allah ka gama ka game su bika fi lutfi da boyayyen lutufinka ko kuma bi hafiyin lutufi da lutufinka ta ko'ina in ka ce kafiyin lutufi boyayyen lutufi wanda mutum shi kansa bai ma san ta ina wannan lutufin yake zuwa ba in kuma ka ce hafiyin lutufi ma'ana gamamman lutufi ta ko'ina to kowanne ina ga akwai nuska akwai nuskar da ta zo da hafiyu akwai wanda ta zo da kafiyu kowace daidai ne amma kawai mutum zai fassara sai ya san wace fassara zai ɗauka wa ummahum Allah ka game su duka fi ludufi da boyayyen ludufinka wa mu Allah ka isar musu nawa'ibad dahari masifu na zamani ma afatihil kadira tare da illoli na zamani wanda suke masu gurɓata rayuwa ajib du'a'ahum ya Allah ka amsa addu'o'insu wa ajil billazi talabu ka gaggauta ba su abin da suka nema bijahihi alfarmasa ahmada shine annabi mai suna Ahmada ma'a sahabihi al-kiyara tare da sahabbansa wanda suke zababbu inda ha wannan kasira ita ma ta kare anan sai kuma bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim qala shayki shehi na yace wa wasilatina tsani na ila rabbi zuwa ga ubangiji na ruhul wujudi wanda shine rai na samuwar dukkanin halitta ashaiku shine shehi alhumamu mai tsananin himma kirritul asiyai wanda yake jagora ne na zababbu a gurin Allah in aka ce alkirit shine kamar madugu wanda za a yi tafiya da dubban mutane amma shi kadai ya san hanya to shi ake kira kirrit to shi shi Ibrahim suna masa kirari suna ce masa kirritul asiyai jagora ne na zababbun Allah ma'ana waɗanda suka san Allah shi Ibrahim shine jagoransu su wal mukhlisina da kuma masu ikhlasi min al anami daga cikin talikai al arif wanda yake masanin Allah al kabir wanda yake mai girma babba wal gaus wanda yake shi gausi ne ash shahir wanda ya shahara kowa ya san shi Ibrahim duk duniya hamilu riwayati tarbiyati wanda yake rike da tuta ta tarbiyyantar da bayin Allah zuwa ga Allah tutar tarbiyyantar da bayin Allah zuwa ga Allah tana hannunsa shine hamilu rayat tarbiyati shine yake rike da tutar tarbiyya wa tarkiyati da kuma tarkiya shine a ƙara wayarwa mutum kai a cikin Allah shi ma tarkiya fanni ne mai zaman kansa akwai tarbiya akwai tarkiya tarkiya a ƙara wayar maka da kai a cikin Allah abubuwan da da ka fahimce su bai bai a nuna maka ga asalin ga yadda suke tafiya eh bi hazihi dariqata cikin wannan dariqata ta mu al-ahmadiyyah ta ta Shehu Ahmad Tijjani al-Muhammadiyyah wanda shi ma Shehu Tijjani ya karba ne daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al-Ibrahimiyyah ta Shehu Ibrahim wal haikalul asrari kuma shine ingarama al-haikal shine babba ingarama al-asrar na sanin asrari al-qudusiyyah na sarki Abu Ishaqa wanda ana ce masa Abu Ishaqa sayyiduna shugabanmu wa ustazuna kuma malaminmu Ibrahimu shi yake cewa Ibrahim la ya zalu shi Ibrahim bai gushe ba fi jalali maulahu a cikin girman ubangijinsa ya hemu yana dimuwa to shine nan zai fara da ita wannan kasida ta ta shi Ibrahim yace ahalan bi shahril maulidi ذكرنا بالمهدد أصل الأصول سيدي حبيبنا المبجل أهلا بشهر المولد شو يتي إنا فرنسكي دزوا وطا المولد ذكرنا بالمهدد wanda wannan maulidin shi watan maulidin shi ya tunatar da mu bil mahasidi wanda yake asalin mu shi watan maulidi ba wai yana sanar da mu waye annabi ne a tunatar da mu yake abin da muka sani ne yake ƙara sanar da mu shine zakkarana yana tunatar da mu ne daman muna su ban manta da annabi ba eh zakkarana wanda yake tunatar da mu bil mahasidi da wanda yake shine asalin mu asalul usuli wanda shine asalin asali sayyidi shine shugabana habibina masoyina almubajjali wanda yake mai girma ita wannan kalmar sayyidi akwai wasu mutanen da ba sa so a cewa ma'aiki sayyidi sun kirkiro wata ƙaryar su wai annabi ya ce wala ta sayyidu ni as sayyidu huwa Allah wannan maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine sayyidu wasu ko salati da sai ce Allahumma salli ala Muhammad wai ba za su ce sayyidina ba wai saboda sayyidu Allah ne a wani daga cikin manya-manyan malaman tasrifi wani malami masanin sarfu sosai ya ce ya yi rubuce-rubuce ba akan da akan tasrifi ya ce duk wanda ya ce wala ta sayidu ne a sayidu wallah ce bai iya larabci ba hadisin da suke kirkirwa suke cewa ba za a ce wa annabi sayidu ba ya ce hadisin ma akwai gyaran larabci a cikinsa duk balaraban duniya ba zai ce wala ta sayidu ne ba saboda shi asalin fi'ili sada fi'ili ne wanda yake sulasi wanda yake aunin ma'aunin fa'ala kaga in ka ce sada sai ka ce ya sudu kaga ya zo a ƙarshen sa a ciki a tsakiyarsa to da ashe hadisin ma ya inganta sai dai ya zama to wala ta sauwi duni saboda haka wala ta sayi duni larabcin ma bai ba ba balaraban duni da zai ce wala ta sayi duni ta sayi duni barna ce saboda haka malamin yake cewa duk wanda za su ce ba za a ce wa annabi sayyidina ba larabcin ma ba su iya shi ba duk ba laraban duniya ba wanda zai ce maka wala ta sayyidu ne sai dai da za a faɗa mahidi a ce wala ta sayyidu ne saboda haka malamin ya ce to wanda ya kirkiro masa hadisin ba za a ce wa annabi sayyidina ma bai ma iya larabci ba yawwa to shine ahlan bisharil maulidi ina farin ciki da watan watan maulidi zakkarana wanda ya tunatar da ni bil ya tunatar da mu bil mahtadi da asalin mu asalul usuli wanda shine asalin asali sayyidi shugabana habibina wanda ke masoyi na albabajjali abin girmamawa قد كان خير المرسل قبل الوجود الأول ولم يكن من جندل لأصل المؤصل قد كان خير المرسل حقيقة يا كسان شيء مرسلين قبل وجود الأول تنكافن أسامة حالتهم فرقوما ولم يكن من جدل لأصل المؤصل لأصلنا وندشيني أصلم النبى آدم كنا alamu asali wanda yake abin asaltawa wanda dukkanmu daga gurinsa muke walam yakun min jandali tun ma bai kasance daga yimbu ba ma'ana annabi ya kasance annabin Allah tun annabi Adam bai ma zama yimbu ba yace lam yadri khairal khalqi lam yadri khairal khalqi lam yadri khairal khalqi babu wanda ya san khairal khalqi fiyayyan halittar Allah fi kalkihi a cikin halittarsa wal khuluqi da kuma ɗabi'unsa siwa ilahil haqqi sai dai ubangijinsa wanda yake na gaskiya min malakin mala'ika ne bai san waye annabi yake ba au mursali ko mursali ma'ana ko kamar da shubran yake faɗa Muhammadu lam ya'rifu ghayra ilahi eh lam yadri khairal khalqi babu wanda ya san fiyan halittar Allah fi kalkihi a cikin kyan halittarsa wal khuluqi da kyawawan ɗabi'unsa siwa ilahil haƙƙi sai dai ubangijinsa na gaskiya min malakin mala'ika ne bai san yaya annabi yake ba aw mursali ko mursali shi ba bai san annabi yadda annabi yake ba wa sha'anuhu sha'anun ajib wa ramzuhu ramzul habib ramzul habibi lil habib fil urfi ghayru mushkili wa sha'anuhu sha'anun annabi sallallahu alaihi wasallam sha'anun ajib sha'ani ne mai ban mamaki wa ramzuhu ramzi ma'ana alamomin da suke nuna annabi ramzul habib alamomi ne wanda suke nuna soyayya ramzul habibi lil habib nuni ne ga masoyi yake wa masoyinsa gairu mushkili wannan abin ai ba abu ne mai rikici ba fil urfi a cikin halitta ka san dai da masoyi yake nuna masoyinsa soyayya ya lal imam al mu'tala mata ajaba bi bala laula hudama mushkila li uzni ma qad yanjali ya lal imam al mu'tala mamakin wannan shugaban namu shine ya lal imami siga ce ta ta'ajjubi siga ce ta ban mamaki ya lal imami mamakin girman wannan shugaban namu al-mu'tala wanda yake abin daukakawa mata ajaba bi bala lokacin da ya amsa wa Allah da cewa bala lokacin da Allah ya tsara halittu gaba ɗaya tun kafin a zo duniya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba duk annabawa da mursalai da washiyye babu wanda ya san amsa sai ma'aiki sallallahu sallam shi kaɗai ya ce bala ya ce eh Allah kai ne ubangijin mutukun daga baya annabawa suka amsa kowa ya amsa to shine sai Ibrahim yake cewa ya lal imam al mu'tala mamakin wannan shugaban namu madaukaki mata ajaba bi bala lokacin da ya amsa wa Allah da cewa bala laulahu ba dan annaba ba dama mushkila da mushkilar ta dawoma ba wanda ya san amsar li uzmi ma qadiyan jali saboda girman abin da ya bayyana duk annabawa ba san amsar ba kowa bai san amsar ba sai da ya faɗa kowa ya kwaikwaya daga gare shi shi yasa ce laulahu ba dan shi ba dama mushkila da mushkilan nan ta tabbata fa li uzmi ma qadiyan jali saboda girman abin da ya bayyana laulal habibul murtada laulal habibu ba dan wannan masoyin Allah ba al-murtada wanda Allah ya yarda da shi mani lama za yurtada da ba za a samu abin da Allah zai yarda da shi ba tunda Allah abin da yake so lokacin da ya tambaya kawai a bashi amsa to laula laulal habibul murtada ba dan wannan masoyin ba al-murtada wanda Allah ya yarda da shi ba ma na lama za yurtada da ba za a samu abin da Allah zai yarda da shi ba da ba a samu abin da Allah zai yarda da shi ba wa dinuhu allazi irtada ba za kuma a samu addinin sa ba wanda Allah ya yarda da shi ilahuhu ubangijin su fil azali tun azal ba da shi ba da ba a samu addinin ba musulunci ba ahalan bihi iz humila ahalan bihi iz nazala mufakkalan mufakkaman mubajjala qad faqa kullar rusuli ahalan bihi ina farin ciki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam iz humila lokacin da aka dauki cikin sa ahalan bihi ina farin ciki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam iz nazala lokacin da ya sauka wannan duniya eh mufakkaman ya sauka ne mai girma eh mufakkaman ya sauka ne mai girma mubajjala kuma abin girmamawa qad faqa kullar rusuli hakika ma'aikin Allah ya fifici dukkanin mursalai ahalan bihi iz ursila yace ina maraba ina jinjina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam iz ursila lokacin da aka aiko shi wa izu sara ya ce ina wa ma'aiki jinjina da ban girma wa izu sara lokacin da ya isra'i wa nazala kuma ina wa ma'aiki sallallahu sallam jinjina da ban girma da nuna farin ciki da goyon bayana wa nazala lokacin da ma'aiki ya sauko a cikin wannan duniya bayan ya je isra'i ya dawo wa nala zikiran ina wa ma'aiki sallallahu sallam farin ciki da murna da congratulation da girmamawa wa nala zikiran lokacin da ya samu alqur'ani munzala abin saukarwa walaisa shi alkur'anin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya samu walaisa bai kasance bi mubaddali abin canzawa ba duk wasu littattafai an canza su amma shi alkur'ani ba za a iya canza shi ba kamar yadda Allah da ya faɗa inna na nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun la yatihi al-batil min bayni yadihi wa la min khalfi tanzilun min hakimin habib ahalan bihi ina farin ciki da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam hina tala sab'al masani lokacin da yake karanta sab'al masani ita ce fatiha ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم to ahalan bihi ina farin ciki da ma'aikin Allah hina tala saba al-masani lokacin da yake karanta saba al-masani ita ce Fatiha musjala gaba daya wa nuruhu ina farin ciki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa nuruhu da hasken sa ta asala wanda ya samu asali ne min majadihi daga wannan girman da Allah ya bashi mu asali wanda yake tun can azal dama Allah ya riga da ya tarar da masa wannan girman ahlan bi mihrabil wujud ahla ina farin ciki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bi mihrabil wujud halin kasancewarsa shine alqibla dukkanin wata halitta an ce mihrab shine kamar alqibla wanda duk wasu halittun Allah shi suke kwaikwayo sai yayi zasu eh mihrabul wujud shine shugaban halittu gaba daya jagoran su shine limami ahlan bihi ina farin ciki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aina shuhud wanda shine asalin shuhudi ga zatin Allah abin da ake nufi da shuhudi shine wanda babu wani sakan da ba Allah bawa yake tunawa ba wannan mukamin shine mukamin shuhudi a sufanci in aka ce wani ya samu shuhudi mana babu wani sakan da zai buga wanda ba Allah yake tunawa a zuciyarsa ba to ahalan bihi ina farin ciki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aina shauti ne asalin shuhudi ga zatin Allah ahalan bihi ina farin ciki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bizalikal wadud da wannan masoyin wanda yake son halittun Allah gaba daya wanala wanazila wanazili wanda shine mai sauka munazzali kuma abin saukarwa ahalan bihi min fadilin ahalan ina farin ciki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam min fadilin halin kasancewarsa mafifici a cikin halittun Allah mufaddalin kuma wanda Allah ya fifita shi wa wasili wanda kuma Allah ya sadar da shi muwassalin kuma shi ma yake sadar da wasu ga Allah eh e, wa fadilin shi ne mafifici mufaddalin kuma abin fifitawa shi ma in ya ɗauki wani duk wanda ya fake da shi shi ma ya zama mai girma e, min fadilin halin kasancewarsa abin ɗaukakawa mufaddalin kuma shi ma mai ɗaukakawan ne Allah ya fifita shi kuma shi ma yana fifita wanda ya so wa wasilin wanda Allah ya sadar da shi zuwa gare shi ya samu isa zuwa ga zatin Allah ya san Allah ya samu Allah muwassalin kuma mai sadar da wani ma zuwa ga Allah duk wanda yake so ya samu Allah shi ma sai ya kama shi walin kuntum tuhibbuna Allah kenan fattabi'uni wa kamili shine cikakke a gurin Allah fin nasi a cikin mutane kaira mukmali kuma shine fiyayyen mai cika mutum duk wanda yake so ya zama cikakke ma sai ya kama shi shi cikakke ne ya samu cikar kuma an bashi dama ya cikar da wanda yake so eh ko za mu janye shi duka ko za mu raba shi biyu bari mu raba shi biyu saboda ya maku ya ma saukin bi